يا الله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إن شاء الله أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين فاتقوا الله خير فاتقوا الله خير ما اكتسبتم وأفضل ما ادخرتم وتزكوا أعمالكم وترفع درجاتكم واعلموا عباد الله أن أعظم النعم نعمة الإيمان والقرآن الإيمان نور القلوب وضياء البصائر ولا خير في العصر ولا خير في عدمي بلا إيمان والقرآن هو هدى ونور وداعي إلى كل خير والناهي عن كل شيء جزاء الأرواح وتزكية الأشباح فيه حلال وحرام تفاصل والتشريع والأحكام يحكم على الدنيا والآخرة من تمسك به هداه الله ومن نبذه فهو مصدور قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكفل الله لمن عمل بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة عباد الله وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي مثل إلا أوتي ما مثل ما آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثر تابعا رواه البخاري عباد الله معاشر المسلمين هذه مؤجزة الخالدة لم يقدر الإنسان والجن على أن يأتوا بكتاب مثلها وقت نزول القرآن الكريم بل لو اجتمعت أولهم وآخرهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بكلام مثل مؤجة القرآن العظيم قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل إن الله تبارك وتعالى تحدى الثقلين أن ياتوا بعشر سور مثله فلم يقدروا قال الله عز وجل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين دعاهم الله تعالى أن ياتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين عباد الله أنزل الله القرآن العظيم معجزا رحمة من الله بعباده ليعلموا أنه كلام الله وأن الله هو الإله الحق المبين وأن محمد رسول الله حقا لأن القرآن العظيم أكبر دليل يخبرنا بصفات ربنا عز وجل قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المسلم وإنك لمن المرسلين وإيجاد القرآن في تربية المتكاملة للإنسان من جميع الحيوانات من جميع الجوانب فقد أخرج أمة الإسلام للناس فكانت بالقرآن خير أمة أخرجا للناس قال تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فلم أفلم ترى البشرية فلم ترى البشرية في تاريخها الطويل أرحم وأعدل وأسمه من أمة الإسلامية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد bayan haka yau hudubanmu tana magana akan falalar da Allah ya yi ma wannan al'umma ita ce al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya turo masu da ɗan saƙon da ya fi kowane ɗan saƙo daraja ya ba su kuma littafin da ya fi kowane littafi daraja da ɗaukaka a wurinsa bayan haka ya ko baya taron musulmi ni ne mana wasiya da ni kai na mu ji tsoron Allah magowaye da ɗaukaka domin tsoron Allah shi ne mafi alkhairin abin da mutum zai tanaza domin guzurinsa zuwa ranar da babu makawa a gare ta kuma tsoron Allah shi ne mafi falalar abin da mutum zai aje wa kansa domin gobe idan mun ce gobe ba gobe asabar ba gobe ranar da za a kai shi abin ne da sauran Allah ne bawa yake tsarkake ayyukansa ga baki daya duk aikin da aka yi babu tsoron Allah a ciki to babu Allah ba ruwansa da wannan aikin da tsoron Allah ne ake daga daraja dukkan wani mai daraja idan mutum yana son Allah ya daga darajarsa to sai ya ji tsoron Allah da takawa ku sani ya ku bayan Allah lalle hakika mafi girman ni'ima ita ce ni'imar imani da alkur'ani babu mafi girman ni'ima da Allah zai ma bawa bayan Allah ya halicce ka to babu wata kuma ni'ima da ta bi a yi ka musulmi kuma da aka yi ka musulmin aka sa ka kazanto cikin waɗanda suke wannan al'ummar wadda aka bai wa alkur'ani to wannan ita ce ni'ima wadda take na ƙarshe wanda babu wata ni'ima wadda take ta domin dukkan annabawan Allah suna roƙon Allah ta'ala ya azurta su da imani kuma su kasance a cikin wannan al'umma ta al'umman musulmi idan buga misali za mu yi muna da misalai masu tarin yawa annabawa da suka fi kowa daraja in ka ɗauki misalin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ambace shi da cewa shine umma shugaba abin koyi Allah ta'ala yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li'an'umi istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim an bashi falaloli masu tarin yawa yana cikin annabawa malamai kuwa duk sun yi ittifaki cikin halittar Allah gaba ɗaya babu waɗanda suka kai annabawansa daraja sannan suka sake yin ittifaki a kai cikin annabawa gaba ɗaya Allah ya zaɓi waɗansu sai ce su ne manzanni daraja su ta ta annabawa bayan haka kuma Allah ya zaɓi guda biyar a cikin manzannin ya ce waɗannan su ne ulul azmi min rusul da su kuma ittifakan malamai sun yi ittifaki akan cewa a cikin manzannin waɗannan guda biyar din sun fi kowaɗanne manzanni daraja daga cikin manzannin da Allah ya faɗi waɗannan guda biyar Allah ya ba da labarin su a cikin suratul shura da kuma suratul ahzab Allah ta'ala ya ce a cikin suratul ahzab wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أتكي سورة الشورى الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أحوينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به مو إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا نسول غلابير أقوى النبي إبراهيم akwai annabi nuhu akwai annabi musa akwai annabi isa akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan cikin suratul ahzab Allah ya soma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul shura Allah ya soma da annabi nuhu alaihi salatu wa salam waɗannan manzanni kuma annabawa guda biyar ijma'in malamai yace babu wani manzo ko annabi da ya kai su daraja to a cikin guda biyar din kuma Allah ya zaɓi guda biyu na farkon shi ne annabi ibrahim alaihi salatu salam. allah ta'ala ya ce wattakaza allahu ibrahim khalila sannan wanda yake ya fi kowanne daraja a cikin guda biyu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a takaice annabi ibrahim da darajarsa da matsayinsa wajen allah sai gashi yana yin addu'a yana cewa ya ubangiji ka sanya ni daga cikin al'umma musulmai annabi ibrahim yake cewa الله تعالى يكبام الأباري وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فيتي ربنا وجعلنا مسلمين لك يا أبنجي كتن يا أمة مسلمة لك كتن يا مزنتو مسلمي ما سمي كويا زواجيري أشي ينقوى مسلمي باب نجمر لكتن مسلم الله يعيش مسلمين in ka zanka a cikin musulmi to sai ka ƙara gode ma Allah ni'ima ta tabbata a kanka bayan wannan ni'ima ta kasancewar ka musulmi kuma sai kasance a cikin wannan al'umma ita ce al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya bata alqur'ani wannan alqur'ani wato a cikin sa akwai haske a cikin alqur'ani da yin imani da qur'ani anan ne abin da zuciya take samun haske in an ce hasken imani ana nufin samun kwanciya hankali da kuma natsuwa duk da irin hali da al'ummar musulmi suka shiga a duniya a wannan karnin da muke rayuwa idan mun kalla za mu iske cewa wuraren da musulmi suke su ne suka fi samun natsuwa tare da cewa suna cikin tashin hankali da firgici amma idan ka duba halin da musulmi suka shiga a syria halin da suka shiga a iraq halin da suka shiga Afghanistan sama da shekara ashirin halin da ake ciki a Afghanistan da wani bangare na arewacin Najeriya inda a ce kasashen waɗanda ba musulmai ba ne to da zuba babu ma tarihin su gaba ɗaya ko ka iya cewa duk da wajejen gaba ɗaya ya koma kufai babu kowa a ciki saboda tsoro da firgici yanzu abin da ya faru yakin da ake a Iraq yakin da ake a Syria ka ɗauka cewa daga cikin manya-manyan ƙasashe ne gari kamar irin birnin Paris ko ka ce gari irin kamar birnin wato Los Angeles ka ce a nan ne aka yi irin wannan fafatawa wadda aka yi a birnin Bagadada ai da yanzu za ka ce babu wannan tarihin wurin ma ba za a samu ba gabaki ne kowa ya arce ya mutu to amma sai ya kasance al'ummar musulmi duk da irin halin da aka jefa su ciki na talauci da halin da aka jefa su ciki na rashin sanin ina aka dosa a tare da haka hasken imani da ke cikin zukatansu ya sanya su suna cikin yin ibadarsu kuma suna kai kawo na yau da kullum da rayuwa suna gudanar da ita don su sani cewa qur'ani ya ba su labari akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa to sai ya zanto alqur'ani haske ne imani kuma shine wanda ke haskaka zukata sannan da imani ne idanuwa suke samun haske in an ce haske ana nufin haske na basira in an ce basira ana nufin ka ga gaskiya ka yi amfani da gaskiyar kuma ka yi aiki da ita to da alkur'ani ne bayi suke shiryuwa zuwa ga gaskiya sannan da alkur'ani ne wato bayi suke zama waɗanda zukatansu suke komawa zuwa ga Allah babu alkhairi kwata-kwata da dukkan mutumin da ya kasance babu imani a tattare da shi ku sani ya ku bayin Allah alkur'ani shiriya ne kuma haske ne sannan alkur'ani littafi ne wanda ke kira zuwa ga dukkan alkhairai ga baki daya sannan yake hana dukkan wani abun da yake kishiya alkhairi dukkan wanda ke son ya samu alkhairi na duniya da lahira to ya karanta alkur'ani kuma ya aiki da shi dukkan wanda yake son ya ga sharri na duniya da lahira domin ya tsere masa to ya karanta alkur'ani shi alkur'ani shine abincin zukata ga baki daya dan adam Allah ya samar da dan adam daga bangarori guda biyu bangaren ƙasa wanda aka laya burbushinta bangaren abin da ya shafi ruhi wanda ya zo daga sama shine ainihin ranka gangar jikinka wanda aka laya ta daga ƙasa kaga abin da ke ciyar da ita kuma ya sa ta ginu shine abin da ƙasar take fitarwa abincin da muke ci yau da kullum wannan duk daga ƙasa ne Allah ke fitar da shi saboda jikin ɗan adam Allah ya raya shi daga ƙasa ne, to babu abin da zai gina wannan jikin kuma sai ƙasa. Shi yasa Allah ta'ala ce, "Anna sababan al-ma'a sabban, thumma shaqaqan al-arda shaqqa, fa anbatna fiha habban wa inaban wa qabban." Sai Allah yake wa zaitunan wa naqla wa hada'iqa gulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah yake wannan duk abin da muke fitan musu daga ƙasa abinci ne da su da dabbobinsu ga baki daya so ganga jikin dan adam Allah ya gina ta daga ƙasa ne asalin halittar dan adam an gina shi daga ƙasa ne sai ya zanto cewa abincin da ke gina gangar jikin dan adam shine abin da aka fitar daga ƙasa ɗayan bangaren jikinsa shine ruhi wanda Allah ta'ala ya hura shi ruhin farko da Allah ta'ala ya hura shine ruhin annabi Adam alaihi salatu wassalam don Allah ya labarta mu mala'iku yace fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi Allah ya busa masa rai haka sauran yan adam gabaki daya lokacin da halitta ta cika arba'in guda hudu kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna sai a turo mala'ika sai ya hura mu mutum rai wannan ran ba daga kafa yake ba daga Allah yake subhanahu wa ta'ala hutun da daga Allah yake kaga daga sama yake an ce za a turo mala'ika ya kura masa rai mala'iku daga sama Allah yake turo su sai su zo cikin mahaifa sai su hura ma dan adam ran sai ya samu daga bangare guda biyu bangaren ƙasa ganga jikinsa bangaren ruhinsa wanda ya zo daga sama bangaren jikinsa yana bukata abinci bangaren ruhinsa da ya zo daga sama yana bukata abinci to wannan abincin ruhin shi ne alqur'ani shi yasa malamai suka ce duk wanda ke son kalacin safe da maraice kuma ya zarto ruhinsa ya ginu kamar yadda ya gina gangar jikinsa to lallai ya lazanci karanta qur'ani da sanin ma'anolinsa da shi alqur'ani ne ake samun tsarkaka na dukkan ayyuka gabaki daya a cikin alqur'ani akwai halal akwai haram akwai bayanai dalla dalla da wannan shari'a ta addinin musulunci da kuma hukunce hukunci ubangiji yana hukunta mutane a rayuwarsu ta duniya da wannan alkur'ani sannan kuma da shi ne idan kiyama ta tsaya Allah zai wa mutane hukunci a kansa a duniya idan sun yi aiki da alkur'ani Allah ya yi alkawarin cewa Allah ya billu wa la yashqa ba za su yi talauci ba sannan kuma ba za su yi tsiya a lahira ba sannan a lahira idan an koma dukkan wanda ya yi aiki da alkur'ani to zai tashi da idan garau ubangiji zai cika masa hisabin zai tafi gidan aljanna amma dukkan wanda ya bijire ma alqur'ani idan ya tashi a lahira zai tashi yana makawo malai ce man tamassaka bihi hadahu Allah dukkan wanda ya riko da alqur'ani Allah zai shiryar da shi dukkan wanda ya watsi da dokokin alqur'ani ya sanya su a bayan bayansa abin da ya sani kawai rayuwar duniya ta shekara 60 ko 40 kusan ma ya ɗauke rabi ɗaya bisa hudun rayuwarsa ta ƙare yana da shekara sittin amma bai san ƙur'ani ba bai iya karanta shi ba ba ruwansa da ƙur'ani sai lokacin da ya tsaya takarar siyasa ko yake neman kujerar gwamnati ba ruwansa da ƙur'ani sai lokacin da matsala ta taso masa shi a nan ya kware amma daga komai ya kuranye to an ajiye ƙur'ani a gefe asali ma bai iya karantawa ba in ya tashi neman ai masa addu'a waɗansu wurare yake tafiya domin a nemi agajin ƙura'ani a yi salbin matsalolinsa to wannan hakika malam yake cewa wannan hallakake ne ku sani ya bayan Allah Allah da kansa yana cewa lalle shi wannan alƙur'ani yana shiryawa zuwa ga abin da yake mafi daidai sannan yana shiryar da dukkan muminai cewa lalle waɗannan muminai da suka aikata ayyuka na kwarai lalle a gare su akwai lada wanda suke mai girman gaske Allah ta'ala yake cewa dukkan wanda ya bi shiriyar Qur'ani fala yudhillu wala yashqa ba zai bace a duniya ba sannan kuma ba zai yi tsiya a lahira ba dukkan wanda ya bi shiriyar Qur'ani to lalle hakika yana da rayuwa mai kunci a yau sannan idan kiyama ta tsaya Allah zai tashe shi yana makaho Abdullahi dan Abbas yake cewa takaffala Allah liman amila bil Qur'an Allah ya jibinci nauyin dukkan wanda ya aiki da Qur'ani daidai gwargwado Allah ya yi alkawari ba zai kace ba a duniya sannan kuma ba zai yi tsiya a lahira ba an rawaito hadisi daga abi hurairata yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wani annabi daga cikin annabawa da ce ubangiji ya aiko shi da wani abu wanda yake na mu'jiza wanda mutane za su gani su yi imani da shi ni abinda aka bani na mu'jiza ta shine wahayi wanda Allah ke man ina fata in fi su yawan mabiya ranar tashin kiyama abinda wannan hadisi yake nufi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane annabi Allah ya bashi mu'jiza in an ce mu'jiza ana nufin gagara koyo abinda ba za ka iya koyo ba kuma abinda ba za ka iya yi ba ko kana son kai ba za ka iya yi ba wannan shine mu'jiza kuma za Allah ce babu wani annabi ka ce Allah ya bashi mu'jiza in ka duba annabi Musa an bashi mu'jiza ta sanda in ya jefa ta ta zama macijiya a wani lokacin wannan sandar ta yi haske a wani lokacin da ita ce aka daki teku gaba ɗayanta sai ta rabu ta zama over hanyoyi guda goma sha biyu a wani lokaci kuma ubangiji magowaye da ɗaukaka ya sa mujizarsa ita ce haskensa a hannunsa in ya sanya a jikin hammata sai hasken ya fito ya haske idan da daddare ne haka annabi salih an ba shi nafa taguwa annabi isa an sa shi ya zanto yana warkar da dukkan wanda aka haifa da makanta ko kurinta sannan kuma Allah ya ba shi iko idan yayi sallah raka'a biyu zai tashi wanda ke cikin kabari da izinin ubangiji ga babban mu'jiza da aka ba shi tun yana jariri wanda bai wuce 24 hours ba yayi magana to duka wannan su ake kira mu'jizoji iri daban-daban da aka baiwa annabawa maza Allah ya ce babu wani annabi wanda ba ba shi wannan mu'jiza ba sai maza Allah ya ce ne mu'jiza ta ita ce alqur'ani yasa wani mai hikima yake cewa da annabiyina bil ayati fansaramat waji'na waji'tana bi kitabin ghayra munsarafin ayatuhu kullama tuliyat yazidu kunna jamalu yace duk annabawa sun zo da mu'jiza da suka tafi sai mu'jiza ta tafi annabi Musa ya tafi da mu'jizarsa annabi Isa ya tafi da mu'jizarsa annabi Salih ya tafi da mu'jizarsa yace kai da ka zo aka baka mu'jiza bayan ka tafi sai mu'jizar ta zauna ita ce alqur'ani dukkaninsu wannan alkur'ani manzo Allah yace shine mu'jizar sa wanda take dawwamammiya yana nan dindindin har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya kalubanci dan ɗayan adam ga mutane Allah yace da mutum da aljani Allah ya kalubalance su tun lokacin da qur'ani yake sauka yace suna ganin qur'anin nan ƙarya ne to su zo da kusan kushin sa a lokacin da qur'anin yake sauka aka kalubalance su haka wannan kalubale ya cika da zama har zuwa ranar da za a naɗe ƙasa dukkan wanda ke ganin cewa ƙur'ani ƙarya ne to kawo misalin sura guda ɗaya kawai Allah ta'ala ma bari a cikin alkur'ani yake kai da da na farkon su da na karshen su ana nufin tun daga dan adam na farko shine annabi adam har zuwa dan adam na karshe tun daga iblis na farko har zuwa aljani na karshe Allah ya ce wallahi da za su taru a bisa da su zo da wata magana wadda ta kai mu'jiza alqur'ani Allah ya ce wallahi ba za su iya ba a cikin suratul isra Allah ya ce la in tama'atul insu wal jinn kace wallahi da za a ce taron mutane da aljanu na farkon da na kalbuwa na karshen su taruri guda ala an yatu bi mithli hadha alquran su zo da kusancin wannan alqur'ani wajen balaga wajen shiryawa wajen iya magana wajen razanarwa da kwadaitawa Allah ta'ala ce la ya'tuna bi mithlihi wallahi ba za su iya zuwa da qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ce ko da sashen su yana taimakon sashen Allah ta'ala ce ba za su iya ba bari ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kalubalanci ɗan adam da aljani ga baki ɗaya ya umurce su wato ya kalubalance su ya ce ku zo da sura guda ɗaya kawai kwatankwacin alkur'ani sura ɗaya a farko aka ce ku zo da ƙur'ani suka kasa falyatu bi mislihi in kanu sadiqin ku zo da ƙur'ani gaba ɗaya izo su tun suka kasa sai aka rage kalubalen aka ce fatu bi ashirin suwarin ku zo da surori guda goma an ɗauke maku sura ɗari da guda ɗaya an ɗauke maku sura da ɗari da goma sha biyu da goma sha uku ku kawo sura guda goma amma suka sa Allah ta'ala ce am yaqulu naftara qul fatu bi ashirin suwarin mislihi muftariyat wa la man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kace shin ko kuna tsammani ko kuna da awar cewa wannan alkur'ani kirkirar shi nayi to idan kirkirar shi nayi Allah ya ce ku zo da surori guda goma muftarayatin wanda za ku kirkira da ku da kanku kana bayan haka wala umman yastata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku zo da wanda zai ba da shaida kan cewa eh lallai wannan yayi kama da qur'ani wajen tsarin maganar wajen zubewar harfa wajen hikima a ciki ku zo da surori guda goma Allah ce ba za su iya ba su fasa da aka zo birnin Madina sai aka rage kalubalen kan mutanen Madina su ce ai wancan kalubalen da mutanen Makka ake da Qurayshawa ne da mu aka ce mu kawo da mun kawo tunda na Makka ma aka suka ce launa sha'u la kullu mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin aka ce su kawo su ta kasa shekara goma ana kalubalen da su da aka zo Madina suran Madina sai ta bada labari الله يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله يقول إن كنا تكين شكا تكين تيوا ونن القرآن da muka saukan mabawan mu ba gaskiya bane to ku zo da sura guda ɗaya filo firo ɗaya tak wa du'u shuhada'akum min dunillah ku kira dukkan wanda zai ba ku shaida wanda ba Allah ba wanda zai shaida cewa eh wannan abin da kuka kawo haka yake in dai kuna da gaskiya a cikin cewa qur'ani ƙarya ne Allah ta'ala ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu in fa a yau ba ku iya kawowa ba to har duniya ta tashi ma ba za ku iya kawowa ba saboda haka fattakun nar allati ku ji tsoron wuta allati wa qudu an-nas wal hijara wanda ake hura ta da kangararrun mutane da kuma duwatsu wa ittatul kafirina an yi tattalin ta don waɗanda suka kafirce mu alqur'ani to haka qur'ani ubangiji mabuwayi ga daukaka ya ci gaba da kirara shi ya ci gaba kuma da kalubalantar duk wanda ke ganin cewa ƙarya ne abin da ke ciki ke kawo kwatankwacin sa ya ku bayan Allah ku sani alqur'ani wannan alqur'ani wanda yake mai girma mu'jiza ce wanda take rahama ce Allah yake ji zuwa ga bayinsa domin mutane su karanta su sani cewa wannan maganar Allah ce wadda ta sha bamban da maganar waɗanda suke halittattu kuma su sani cewa Allah Ubangiji mabuwayi shine abin bautansu na gaskiya kuma su tabbatar da cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin alqur'ani shine mafi girman dalili wanda zai ba mu labarin sufofin Ubangiji kuma ya ba mu labarin abin da yake shine gaskiya gaskiya Allah ta'ala ya ce tilka ayatullah wancanan ka wadancan ayoyin Allah ne natluwa alayka bil haqq muke karanta maka su da gaskiya ya kai wannan annabi wa innaka lamina al-mursalin lalle kana cikin manzanni kaga Allah da kansa ya tabbata a cikin alkur'ani cewa manzon Allah yana cikin manzanni shi yasa yake wajibi ga dukkan wanda ke son ya zauna lafiya a rayuwar nan ta yau ya rike qur'ani in mun ce ya rike alkur'ani muna nufin ya iya karanta shi bayan ya iya karanta shi ya san ma'anoninsa bayan ya san ma'anoninsa kuma ya aiki da shi duniyar mu tana ta sake koma wani wuri mai hadari wanda cikukun a gama da duniya lafiya a fita da kimani abu ne wanda yake mai tsananin wahala saboda ababe waɗanda suke na shagaltarwa waɗanda za su raba ka da alkur'ani dubi abin da ke gaban mu a yanzu wato irin waɗannan wayoyi mutum zai yi awa ɗaya akan waya yana ta shafi amma bai samu minti goma a kowace rana ba da zai je ya koyi karatun qur'ani amma awa nawa zai yi akan waya wani idan ka ga ya aje wayarsa in dare to caji ne ya kare ko kuma bacci ne ya tsarkake shi ya dauke amma baya da lokacin alqur'ani wa sadaqa Allahu al-azim Allah ya gaskiya lokacin da manzo yake cewa wa qalu ma la hadha ar-rasul yaqulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq me ke ga wannan manzo yana cin abinci sannan kuma yana zuwa kasuwa ce fa ne sai manzon da kansa yake cewa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzon da kansa yake cewa ya ubangiji na mutanen nan sun kare ce mu sun kaurace mu qur'ani ba sa son su ji shi ballan na su yi aiki da to yau haka duniyar mu take sake komawa abubuwa suna ta tabarbarewa wannan alqur'ani falala ce wanda take mai girma shi alqur'ani idan muka kalle shi ta bangaren tarbiyya shine littafin da yafi kowane littafi iya tarbiyyar ɗan adam domin larabawa sun shekara sama da ɗari biyar babu addini babu kuma tsayayyen gwamnati a ƙasar larabawa mutane ne waɗanda malaman tarihi suke cewa ‘yan adam ne amma a cikin sura wato ‘yan adam ne a sura amma a zukata dabbobi ne shekara ɗari biyar aka babu tsayayyen gwamnati a cikin larabawa amma wannan alkur'ani ya zo cikin ƙasa da shekara ashirin da uku allah ya gyara su gabaki ɗaya suka zama khairu ummatin ukhrijan linna ashe a yau biyar da muka tabarbare da za mu dawo makarantar qur'ani to da tarbiyya tana nan domin alqur'ani shine yake ba da tarbiyya wadda take cikakkiya ta kowane bangare ta bangaren tattalin arziki akwai abin da qur'ani yake ta bangaren iyali akwai abin da qur'ani yake ta bangaren ilimi ta bangaren rayuwa ta bangaren siyasa ta bangaren komai Allah bai bar wani abu a baya ba sai da yi mutane bayani don shi ya halicci duniya ya halicci ɗan adam ya san abin da yake mai kyau a gare shi ya san kuma abin da yake mummuna hakika ubangiji mabuwayi da lokuta ya yalwata a cikin wannan littafi ubangiji ya gyara waccan al'umma sai ta zanto ita ce al'umma mafi alkhairi Allah ta'ala ya ce kamar haka ne ku wannan al'umma ku ga zanto khairu ummatin ukhrijal lin-nas ku ne al'umma wadda take mafi alkhairi wanda aka fitar da ita a cikin mutane domin mutane saboda me sai ke ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umurni da kyakkyawa kuma kuna hana aikata mummuna sannan kuna yin imani da Allah da a ce waɗanda aka ba su littafi suna yin waɗannan ayyuka guda uku la kana khairan lahum wallahi da ya sa alkhairi a gare su tarihin duniya bai taba ganin wani littafi ba ba a taba ganin wata shiriya ba a tarihin duniya wanda yake mai tsayi ba a taɓa ganin wani tafarki ba wani ainihin tsarin addini mafi tausayi mafi adalci wanda ya fi zaunar da duniya lafiya da kuma wurin da ɗan adam zai rayu irin al'umma al'ummar musulmi a farkon al'amarin da bayan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma zamanin kulafa'ur rashidun a tarihin duniya ba a taɓa samun lokaci irin wannan lokacin ba lokaci ne wanda yake cike da adalci lokaci ne wanda zalunci ya zanto kaɗan saboda sun yi riko da igiya alkur'ani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ubangiji shi ne wannan da ya saukan maka da wannan littafi wanda yake wato makamanci idan ana karanta shi kitaban mutashabihan masani littafi ne wanda bangaren nan yana kama da nan bangaren nan yana kama da wannan taqsha'irru min ujuludul ladina yakhshawna rabbahum dukatan waɗanda suka yi imani da ubangijinsu idan ana karanta alkur'ani zukatansu suna yin sanyi zukatansu suna yin sanyi sannan ainihin wato zukatansu da jijiyoyin jikunansu suna yin sanyi suna rusunawa suna komawa zuwa ga Allah Allah ke to wannan ita ce shiriya wanda Allah yake shiryar da ita zuwa ga wanda ya so lalle hakika wanda to Allah ya shiryar wannan shi ne shiryayye kuma babu wanda ya abatar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wanda kuwa Allah ya batar to hakika wannan shi ne tafarde ya ku bayan Allah ku ribaci sauran rayuwarku cikin yin karatun Qur'ani da kuma aiki da shi ku yawaita karatun Qur'ani lalle wannan littafi akwai alkhairi a tattare da shi ku kasance kuna ainihin yin tuntuntuni cikin ma'anarsa ba kawai ka sanya a mota kana sauraro ba ga karatu ana yi a ko'ina amma muna saurare ne kawai da kunnuwanmu ba ma aiki da shi lalle tilawa alkur'ani tana saukar da rahama zuwa ga mutane kowa ya kasance zuciyarsa da bakinka da harshenka a kullum ɗanye yake cikin ambaton ubangiji kurakuranka sai allah gafarta maka lalle hakika an ruwaito magana da yawa daga cikin salaf akwai waɗanda ba sa iya yin bacci sai sun karanta alkur'ani idan sun tashi da farkon dare karatun qur'ani a ƙarshen dare karatun qur'ani in ya gama kujuba kujubarsa zai koma gida zai karanta alkur'ani shine na farko in an tashi shine na ƙarshe kuma idan za a kwanta bacci haka rayuwar magabata ta kasance imamun nawawi ya kawo a cikin littafin al-azkar yace idan dare garin madina yace yadda ka san kudin zuma yana yin kuka haka kake jin kowane gida ana karanta alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya azurta zukatanmu da karatun alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya kala yalwata zukatanmu muna roƙon Allah ta'ala karni da ƴaƴanmu da ke tasowa Allah ka azurta su da karatun qur'ani da yin aiki da shi muna roƙon Allah ta'ala ya kashe mu tare da waɗanda suke karatun alkur'ani kuma ya tayar da mu cikin masu karatun alkur'ani da aiki da shi bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga irin wannan rana mai albarka rana ta Juma'a wanda ita ce mafi alkhairin rana a cikin ranar kwanakin mako hakika Allah da mala'ikunsa su nema Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati ya ku bayan Allah ku yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم من أعادنا وأعاد بلادنا اللهم فاجله لنفسه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر اللهم اجعل تدبيره بتدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائفين بخطايانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم الله إلى من الله